الشيطان الرجيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بعدوا النبي في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha uku ga wata na zulka'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyu ga watan shidda dubu biyu da ashirin da uku a karatunmu na ƙarshe mun tsaya cikin suratul ahzab mun tsaya aya ta 24 kenan insha Allah za mu tashi aya ta 25 insha Allah a ganin uwa kamar da dai muka yi magana shekarun baya idan hadiri ya zo inda ba ruwa bai ne ya hana a shigo imma an yi ruwa an kare za a iya biyo korama a shigo ko kuwa muna cikin ruwa ya zo baya hana makaratu insha Allah don mai bayan cewa akwai wasu da suke bin siyo da suke nan kenan abinda Allah sa wanda Allah sa ya zo kudin za a karatu insha Allah dangane da abinda ya gabata sati da ya gabata na karamawa da aka wa markaz a ta hankalin yan uwa masu jin wale daga nesa ya sa aiko maka felicitation ko barka yan akwai bambancin irin samun karamawa ta wani aiki na duniya iya da bambanci da abin da yake da alaƙa da aikin lahira barka felicitation ba shi ba ne ba manuwa ta aikin allah abin da ya kamata addu'a ya kamata ku yi Allah sa shaida ta zamto haka a wajen Allah Allah sa haka ne a wajen Allah Allah a masa aiki ba barka ba aiki da fitina ce fitina ce addu'a ya kamata a yi Allah tabbatar da haka ne a wajen shi kuma Allah mashi aiki mu gaba daya na hawa ta yan masu aiko filista sun barka su bane sai addu'a kurin Allah sa haka ne shaida a wajen Allah dangane da akwai kwana biyu kuna yi yan kwanaki wani abu da yake wakana an yada a duniya duk da wanda yada abu sun yada abin sama da yadda abin yake wannan kauye na da magaran da aka samu wani dutse wanda aka ce an kasan annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai wasu suna zuwa neman albarka dai an san da yake yan damara da suna annabi sallallahu alaihi wasallam sun damfari mutane sun cuci mutane suna zuwa suna wanke dutsen ana sai da ruwan ana tabaruki ana tabaruki neman albarka da dutsen to ganin wanda ya yada abin sun yada abin a sunan wurin ana tawafi kuma ba tare ba da bayanin ma me ya asalin abin eh cewa gashi a da magaran wasu na suna tawafi da dutse kamar masu bautar dutse ne ake gwado abin haka aka yada abin a duniya to zai magana ba haka bace ba asali wani wuri ne wani ɗan damara ya ce ya rasa annabi aka zo kasa mutane aka sana sa annabi mutane a ce wani abin shi annabi kowa ya gani annabi albarka to wannan jahilcin mutane game da addini yasa suke zuwa ana wanke wannan ruwa ana ba su to amma mun ba hanyoyi yan uwa sun ba hanyoyin maganin wannan abun to yanzu dai labarin kashe na samu a yau daga wani mai gwada aji masu ce a yi ko ka a yi da magana ya tabbatar da cewa an kore su an watsa su kenan zuba burin insha Allah muna fata kuma ka Allah bi su kenan wannan tawafin da ake duka abu ne ana kan babu ne amma insha Allah tun da zai an ce an kore su muna fata shi kuma da ya hudu mai hudu a shi ne mai aikatawa da muna fata Allah ya sa kasu kuma kuma Allah ya shirya da su sai za mu tashi insha Allah aya ta 25 cikin suratul ahzab bismillah ar-rahman
wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayran wa kafa Allahu al-mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan 'aziza
a'udhu billahi as-samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا من جدي ان وددا wannan sura tana da sunan suratul ahzab sura ta taron dangi wanda aka wa musulmi duk wasu masu adawa da musulunci yahudawa ne ƙwarai da 'yan goyon bayansu da batafan da 'yan goyon baya irin da ya taro da aka yi da tsammanin da garan nan an ƙare musulmi shi kenan za musu zama guda su huta kamar da suke cewa a hankalce an ba da hikima ta Allah kudura ta Allah ba za ka ci abin haka ne ganin yadda taron yake da yadda shirin da aka wa musulmi da shi kenan an tumbike su to mun ji dai baya irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya shirya abin shi duk da allah ya girgiza musulmi kwarai an cika halin tsoro balle magana kuma da munafukai wanda ba magana su to wannan jarabawa da allah ya kawo ta ƙare an watsa runduna ta kahurai da iska shi ne na allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari wa raddallahu lalzina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira allah ya mai da kahurai da bakin cikinsu akan addinin allah ba su cin ba burinsu ba ba su tumbuke musuluncin ba iya nan sun bar musulmin da manzan Allah a yanda suke Allah bai ba su nasara ko ɗaya ba lamina lukhaira ba ɗaya daga cikin alkhairi ba samu ko ɗaya ba ɗan uwa kullum ya ke cewa tarihi na maimaita kanshi duk da cewa muna haɗu saboda yara san abin da yawa kana kullum sun ci a samun jarrabawa wanda muna kiran na da magaran yau mana azaba ta da magaran irin wannan abin da ya wakana mun kawo a lokacin nan kwarai mutane sun shiga wani hali wanda mukiya sunna yan tsubbu ne yan ɗariƙa ne yan galgajiya ne haka aka taru a da magaran ina ga biyu ga watan bakwai 92 na da shekara 31 kenan ko kusan haka haka suka haɗu aka su dalilai na ƙarya zaman awa haɗu suna zama guda duk su huta haka suka shirya suka samu goyon bayan a wancan zamani duk wani mai kodi ake da magana suka samu goyon bayan su kuma ɗaya kasa ɗaya cikin shugabannin garin ya ɗauki magana da baki shi cewa za a hana yin za da sallah ko da ƙarfi wanda wannan abun ya tada hankalin gari gaba ɗaya gari ya motsa yana ta a lokacin nan kasan 'yan jarida su suke yada fitina suka ɗauko maganar shugaban da ya magana na gari suka ka suka kirawo ne na shurara kuma na raddi a sama mace kawon da ya wasa mutu abin zai wasa to wannan kalmatawa da ta shi shugaban da aka gama sai gari har ke za a yi bala'i gobe kenan za a yi yaki ɗaya zala da gwamnati ma'aikata haka ya sa garin allah na wayewa wanda ya san dai bakin tasha da ake sallah zuwa sha ɗaya idan ga baki idan ga bakin mutum halam kenan ka yi gabas ka diba yamma babu komi ɗan adam ana zagi wasu na wulaƙanci hada karuwai na sanar tana cewa wannan masallacin ko ɗaki na fi shi da a lokacin da muke sallah ɗan siminti ne ba aka ɗan tare birgi haka bai wuce birgi biyu ba bai wuce ba katimata su kanta inda ake sallar da irin wani gurin ta ta wani ɗaki na mayan zalatin da take dole ne zagiri ana jiwa wanda dai wasu abin da yau kana a wancan zamani wanda allah subhanahu wata'ala ya yi shirin shi wanda suka shirya wannan abin ina tuni wajen sha ɗaya zan shiga wurin ɗaya ciki su biyu cikin shugabannin abin musamman ina ganin su sun tun karo taron suna dariya suna kikiyaya suna dariya an ƙare suka wuce ta gabana suka wuce suna dariya sun shirya shirri makirci za gama da yin tsada wani yan uwa cewa zuwa sha biyu soji wanda yake wurin ya haɗari biyu na ko su kurin ana neman ya za a kwantar da wata fusina wani wani almuhimmu dai wani abin yawa sa yawa kana ka halin sunna kuma an shiga halin da aka shiga ƙarshen an hikimar allah dai wannan abin da aka yi niyya ba a yi ba wannan wajen sa abin da aka yi ta yi bincike tarihi abin da abin dogo abu ne ba a yi ba dai ba kashe kowa ba ba bige kowa ba duk da ba yi ba sallah su ruwa kai aka bar sallah hikimar Allah su nan da suka shirya wannan taro wannan bala'i akan halin sunna an yi wannan abin bi ga watan jiye kadar banduz sati na sati na biyu a shi uku ga watan jiye uku ne ga watan jiye sati na biyu suka shirya wata sai daba ƙarshe da hikimar Allah duk wanda suke gaban wannan abin a sati na biyu sai su kwana gidan soji aka danna masu kyaure da malaman da masu kudin aka danna kyaure cikin zai kasan kuma a cikin watan juyi watan zai ne da kyal da yan agaji na siyasa da waye dai aka wudo su kowa sai su kwana uku a can tun daga shi Allah karya su tun daga shi Allah karya musu haka Allah ke jarabawa shi ba su ci nasara ba sai abin ya juye su hukumar da da suka tsammanin mu ne ɗan rigima sai a cikin rigima suka wulaƙar da shugabannin shi kenan ya su kuma ya dawo su Allah shi ne da mutu a takaice dai Allah ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghazihim lam yanalu khaira wannan taron dangi da aka wa musulmi manzana da sahabbai Allah ya mai da kahure da bakin cikin su cikin mana addini ba ta san addinin Allah ta bata to sun koma da bakin cikin su addinin iya nan ba abin da suka mishi wa kafarallahu almu'minina qital Allah ya dauke ya musulmi ya ba da su buga ba amma Allah ya karya su ba tare da an bugar ta kuma haka Allah tsara kai wa kana Allahu qawiyyan aziza kuma Allah mai tsananin kari ne kuma Allah mabuwayi ne abin da suke yi ci gaba
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من سياسيهم abin da ya wakana bayan Allah ya watsa su kowa ya yi takan istin tsere ƙurashawa su yi nan yahudawa su yi nan katafan su yi nan kowa ya watsi ya takan shi manzo Allah ya dawo gida salasar ya dawo madina ya shiga gida bayan sallah su ya ga mala'ika jibril ya zo da rawanin shi ma ya ce ya muhammad idan kun aiji kaya mu mu aiji ba Allah ba da umarni wa'annan yahudawa yan yaudara masu cin amana ka ba su maza a bisu maza ku fi banu kureza ku je kwana ku iske su da su yana cin amana an yi magana da su manzana sana ma a madina yan wani abu ya zo za ka kare su su su kare musulmi babu yaudara babu cin amana tsakaninsu yanzu kan sun gatawa daga sassa ji suke an kare ke na musulmi sun karfi ke nan sai suka warware wancan alƙawalin wanda musulmi bai san warware alƙawali ko ga ko ga musulmi ko da kawuli suka kawar da kawuli abin yana haɗari warware alƙawali cin amana wannan abin yasa aka ce ka abar bani ƙuriza maza a iske su a nan ne mazana yasa aka yi shaida cikin madina maza maza a fito bayan zaune aka ce kan ku yi sallah sallah asar ya abu ni ƙuriza maza a kama hanya kan asar ta buka gida maza a kama hanya wannan shi ne aka je aka zagaye garin shi na lace wa an zalladina zaharuhun min alkitab Allah ce maka sabakar da wanda suka taimaka makahurai kore shawa wanda suka taimaka musu na ahalar kitab suka taimaka maka na kore shawa kan yaka musulmi Allah ya sabakar da su min sayasimu daga mana daga garunsu me aka yi kewaye su aka yi wajen kwana 25 ba shiga ba huta ba zuwa ko'ina dole suka saddaka suka meka wuya suka zo yanzu kuma sai abinda manzan Allah hukunta kansu ba su dama bugawa wannan shi ne suka nemi to yanzu yasin sun zo sun zo da kansu suka zo me za ka yi mamadu wanda musamman ya ci amana wani hukumci za musu shi na nusar da mazana sa aka je aka ɗauko sa'ad bin mu'az yana can yana jiya a madina a masallaci aka je da sun suka ce sun yarda da abin da ya musu hukunci sun amince dan dan suna da alaka shi ta jahiliya kai musulunci shi suke a musulunci ma zai musu wani abu daban aka je aka zo da sa'ad bin mu'az akan jaki bai lahiya ana zawa da shi manzana ce masahabbai umu ila sayyidikum fa anzilu ku tashi zuwa ga shugabanku ku sabko shi daga kan abin da ke mana na jiki asalin ruwa ya haka ce duk da asalin tashi in shugaba ya zo kuma daga nan aka samu magana duk da tarifi na mutane shi abin da yake ruwa ya umu ila sayyidukum ku tashi zuwa ga shugabanku ta ƙari cikin adam mafi na bukari ya ka ƙara fa'azilu tashin aje wajen shi don a sabko da shi ne daga kan jaki ba don tsayawa ta girma ba ne ba amma wasu nan kin Allah suka juya umu li sayyidikum ya ka salam an ta'zim ku tashi dan shugaban alhalin ruwaya ba haka bace ba ilani kuma ga dalilin ayan a sarko da shi wannan da babu hujja masu neman tashi wani ya zo daga nan suka yi juya magana aka juya su suke ga wani abu ne na kwarai duk da fitina ce kuma ba gaskiya bane kuma ba halaka bane ba tashi ga wani annabi su cikin sunan abi dawud sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mai so in ya zo a meke tun daga duniya ya kama gidan wuta cikin sunan abi dawud hani dai abin da ba shi da kyau an zuwa cikin adabin mufarar na imam bukhari adabin mufarar ana sake cewa babu wanda muke so mu gani mu ji daɗi kamar anas sallallahu alaihi wasallam ji anas yace amma wallahi idan mu gaji ba mai tashi saboda mun san yadda kikin abun ga kuma zauna abu ne daban wani ma zo ba tashi ne ga gaman ba girma shi ba kuma ana gane babba da karamin iya wajen ci an ce wani babba ne ya zo to dai a musulunci ba ban kware bane ba fitina ce kuma gare ka kenan da aka zo da sa'ad bin mu'az shine da ya sabko to manzo ce sa'ad waɗannan mutane sun ce abin da ka yanke kan sun amince ga sai da yanzu mai kauya shine sa'ad bin mu'az ya ce to abin da yake gani duk wani wanda ya gashin gaba ma namiji duk wanda yake mayaki ne kurin a kashe shi a kashe kasuwa a kashe kaso bani gureza mata da yara kuma gani mashi araba manzo Allah ya ce sa'ad kai hukuncin da aka yi a saman gwamnati karshen abin da yake nan haka aka yi duk wani baligi mai gashin gaba namiji aka kasa aka yanka a kasuwar banu kureza saura kuma aka raba ganima shi iya karewa kuma ya koma gida Allah bai cika shi ne mutan sai yake cewa al'arshin Allah ta motsa da mutoshi yace ko malaika dubu saba'in suka sabko jana'izar shi mazan ya ce mu je da gaugawa kasa da bunne shi shi sa da bin mu'az to shi ne Allah ce kenan وأنزل الذين زاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم التي من سبقوا وعند سكتهم كانوا قريشا وأن أهل الكتاب دقاركوا دقارونس وقصوا في قلوبهم رعب مكا جيخوا الأورو أتكن سكتنسوا باسا إيا قومي سورتا باسا إيا بقاوا التي فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وكا وسو وكا كشي وسو wasu kun kama a matsayin ganima wa auratakum ardahum wa auratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira
Allah ce wa auratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha Allah ya ce maka gada muku ga kasarsu mana garinsu da dama suka mallaka haka da gidajensu kenan da gonakan da gidajen wa amwalahum da sauran dukiyoyinsu Allah ne ya gada mu koran wannan baiwa ce ta Allah ya ba musulmi a tubus aka jiwa musu suka ta bugawa suka mai kauya sai abinda aka yi da su aka kwashi dukiya aka raba ganima kuma aka kwashi wasu matsayin bayi aka kashe duk wani baligi ya ce wa lamta ta'uwa wata ƙasan ma da Allah ya ba ku guji ba yanzu na an ce alƙawalin Allah ne ga masu imani dalilin wannan jarrabawa ya ba su garuruwan na lokacin na wa'annan banu kuresa da alƙawalin Allah ga wasu garuruwa daban wanda har a yanzu ba ku ce ba na malamai ke cewa ana niyan haibar ne wasu bude maka ne nan iya ɗaukan abu na kusa a zamanin nan haibar ce amma bai kore duk wani kasa duk wani buɗi da Allah zai wa masu imani ta wannan hanya Allah ya ba ya ba masu imani wannan buɗin duniya da ba yace wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira kuma Allah mai cikakken iko ne akan komai abinda Allah sauke yi kaga su bangare guda Allah ya gama da su ji kurja sun tsere kuma a wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi lan taghzukum quraish ba'da daga yau kwarai shawa sun kare kawo buhari ka zana abin da yayin alaƙa da gaibu da gaya musulmi daga yau kwarai sun kare kama jin hari walakin ta kasu ku ne ya ku kai masa hari su sun kare kama buhari haka ya tabbata daga ahazab daga khandak ba su kara ka hari madina ba ya dai aka yi musu sai allah kare su aka bude makka ta gaba
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا
na'am ta wannan kuma za mu shiga wani abu da yawa kana manzala yana raye na fitina ta mata ta cikin gida ganin yanzu an samu budi musulunci daula ta kahu manzala salasalama ya bude garuruwa sai mata suka yi taro suka haɗe kai suna ga ga sarakuna irin labarin kaisar tsarin matan sarakuna inda suke cikin garari cikin morewa cikin jin daɗi dai na matan manya sai suka tauruwa muwa kuma kamata a ɗan taɓaɓar ɗan more inda an sha wuya yanzu kuma an samu ya kamata matan kama an samu kenan su ma su dan shakata a musu buɗi su ji daɗi wannan abin wannan abin shi cikin kawunan matan suka haɗe kai kowace take yau na gaskiya haka ne sana shawara ta ƙware gaskiya kurum mu ce muwa kurum na su kurum a buɗe mana kurum ganima mata manya kan wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwarai ya tada hankalin shi aka yi tsit bai hutawa har labari ya kai gari abubakar da umar su zo masallacin sahabbai tsut a zamani ba lahiya gida ba lahiya abubakar har zauwa ne uzuri annabi ba ta uzuri ba ya hana uzuri ba mu shiga wajen shi daga baya abubakar da musa ga musu kai tun da abubakar iya ɗaya ciki ko haka umar ko yanzu suka shiga suka sami uzuri ne ba ce ku shigo suka shiga cikin gida suna zuwa cikin gida sai ga nan manzana zalama mata sun zagaye shi ana taron gida cin gida cin gida ce ga sana a gaban shi duk sun gama kai kurin mun wakula sai mun wuri ganin haka abubakar suka shiga da umar umar sai ya gano da akwai matsala ta wani abu dai na annabi kuma ya ɓata rai ba magana suru sai umar ci tsazan hetaye ayyar rasulullahi inda ka gani yanzu a gida ni da matashi da ka zama ni da umar zai a inda ka gani na ta mun tambaya abin da bani da shi na kama ta na shaƙe ta na mutu wane ne matan shi ma a gida ta ɗora abin kenan mata ta a gida ta ɗora wani bani iyawa sai maka kaza kaza in take ga annabi annabi ya dariya ya ce ni ma wanda shi da wanda umar da gani ya gano umar Allah ba umar firasa shine maza maza da kace inda kun annoba nan da umar ne Allah bai muwafaqati ya magana kun tsoje umar ya da hankali kwarai shi gano abin da ke jiki ya hadin haka annabi annabi hoshi dariya ya rubu mishi yace wallahi wannan fadlan ne ma ta shiga ta sun sana gaba anan dai kenan a takaice sun yi rarauka ga su iyan su Abubakar da shiga ga Aisha Umar Hafsa dai to akan wannan ne wannan mas'ala ce Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayo ya ayyuhan nabi ya kai annabi qul li azwajik ka ga matanka su sani ba matsala ba zaman dole in kuntunna turidun lal wa in kuntunna turidun hayat ad-dunya wa zinataha fata'alayn in har ku yanzu turidun hayat ad-dunya wa zinataha kuna san adan duniya kuke so da kawata duniya in har duniya ku so ku more in wannan ne manufarku to fata alaina ku zo umarci'ukunna wa usarri'ukunna sarahan jami'a ni ba ɗan tamori ba ne in ku duniya kuke so ku zo cikin mutunci muku mutu'a ta kyautatawa ta rabuwa ta mata muku mutu'a kuma in sake ku cikin mutunci ku tafi ku ci duniyanku bakin take haka Allah wannan umarni ne Allah mishi ya kai annabi ka gaya mata wani a zawajin ka gaya matanka in kuntun turidun hayata duniya wa zinata in har kuna kawar duniya kuke duniya kuke so da kawar duniya fata alaina ku zo umarci hukunna in je da ku da'in mutu'a ta mata za a sake ta wasu ikunna sarahar jamila dan take ku sake cikin mutunci haka ya musu وإن كنتن تردن الله ورسوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة أنفع كنا ألا كتي سو دا منزان ألا دا جدا الآخرة إن ألا كتي سو دا منزون ألا دا جدا الآخرة كوكا زعبا كان إن بيني أن باكو زعبي كجي كو زعبي كنا سن دنيا دا قوتا كوزو cikin mutunci umuku je da ku daɗi da suke ku cikin mutunci in kuma Allah kuke kuka zaɓa da manzan shi da gidan lahira wani kusan alƙawalin Allah fa inna Allah adal musulati min kunna ajran azima Allah ya tattali ga duk wata mai kyautatawa a cikinku ala mata tattalin ladan da girma shi da gidan aljanna kenan zaɓi ya rage ga kowace annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya zo ya bi matan ɗaya bayan ɗaya ya hara da Aisha radiyallahu anha ya ce aisha zan ba ki zaɓi irin da ya zo cin ayin allama wani ki zaɓa in ne kike son in kina son ta more ki ji daɗin duniya ku more in wannan kuka zaɓa to ku zo in ji yadda ki daɗi a ran cikin mutunci in kuma kin zaɓa allah da manzon shi da gidan lahira shi ke nan ga alƙawarin allah ki gaya mani wani ke so amma yanzu ina gaya miki ke je ke nemi shawarar uwayenki ke nemi shawarar uwayenki kayan ki ba da amsa ta ce ya rasu rana yanzu a kanka zan nemi shawarar uwayena a kanka da allah haba ai ba magana uwayena kuma ka san sarai ba yanda za a yi in gaya ma uwayena kan rabuwa da kai su ce saboda goyon baya na zaɓi Allah da manzon shi ta ce amma sauran matan kaka gaya musu ra'ayi na kaka gaya musu abin da ne kaka gaya wa sauran kishiyoyi na ko ce tabar da kaka gaya musu abin da wuri don da ya fara ya ce a ni ban na haka wata da mai zan gaya mata ra'ayi ban na koyewa ko ce zan gaya mata ra'ayi zan gaya wata mai zan gaya mata ra'ayi gaskiya ba zan koyi musu ba ka ra'ayin aisha zaɓi ne mutum gidi haka yabi matan kowace kuma ba wadda ɗaya cikin tara ba wadda ta zaɓi wani daban in ba ala da manzan shi ba ke zo sun yi nadama ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma ta mata kuma an ba su zaɓi kuma dama abin da yake gaba dama wani tsammanin abu ne daidai shi kuma annaba ba manzo ba ne ba na tamori na muka cewa shi ya zaɓi rayuwa irin alamta a cikin alamamarin kafafan annaba addu'a allah ka sani arzikin abincin yalan muhammad kafafan babu wajen daidai da daidai ba baje-baje ba shi ya zaɓa shi zaɓa wani rayuwa ta tsaka tsakiya kenan ba bai buƙatar wani rayuwa ta garari shi zaɓa haka nan haka da kenan yanzu sun zaɓi allah da manin su lahira kuma ta mun ji alƙawarin allah da ya musu duk wadda ta kyautata aiki daga cikinku tana da lada mai girma kaji kiran Allah kuma duk da sun zaɓi Allah da manzan shi ba don wannan kaɗai ba ne ba shi ke nahi Allah ta yi fa inna la a adalin musulati mai kunna kaji wadda ta kyautata aiki eh kaji ana buƙatar kyautata aiki ba kurin ba alaƙasar manzan Allah sun zaɓi Allah kurin shi ke nan zaɓi Allah an ƙare a kyautata aiki su allama alƙawalin lada mai girma ga duwata kyauta aiki daga cikinsu ci gaba
ya nisa annabi man ya'ti minkum nabi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dhi'fayn وكان ذلك على الله يسيرا
yanzu kuma Allah subhanahu wata'ala na kira da gargadi ga wa'annan mata na babban gida mata a masu da alisallam ya nisa annabi ya kuma matan annabi daban suke ya ce man ya ati min kuna bi fahishatin mubayyana yudha'afa laha al'azab dhifai kusan matsayin ku daban kuke wa matawa duk wadda ta zo da alfasha laihi karar bayanan laihi ya dole ta yi laihi wata kato bara to ita wa yudha'afa laha al'azab dhifai za a limka mata azaba biyu ta wata mace wadda ba ita ba ko ta wani wanda ba ita ba ita azaba ta limki biyu ce ta hatta alfasha bayanan wa kana zalika ala Allah basira kuma yin haka abu ne mai sauki ba ku wannan matsayi a wannan bangana bangalahi ko ya ce haka wa manakan min kunna lillahi wa rasul wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiha ajraha marratayn نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا هكا duk wadda ta yi da'a ga Allah daga cikinku ta ba Allah ta bi dokokin Allah ta yi da'a ga Allah ga manzo na Allah wata amana salihan ta yi aiki na gari nutiha ajara marratayn haka za a ba ta lajen talinki kake na nan daban suke da sauran mata in kuka yi ɓanna zinihi linki biyu idan kuka yi aikin alkhairi lada linki biyu ya ce kun wa'atadna laha rizikan karima duk wadda ta yi da'a ga Allah ga manzan shi ta yi aiki na gari to za a ba ta lada linki biyu kuma tana Allah mana tattalin gidan aljanna lada mai kanta ne shine gidan aljanna kuma ha
ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا نعم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء نتقيتم يا قومات النبي صلى الله عليه وسلم لستن كأحد من النساء بعد ذلك كده سورة ماتا duk wata mace ba ta kai ku daban kuke da su amma ta ini ta kai tun idan kun ji tsoron Allah kenan ba dan kuna matan annabi kadai ba za ku rudu da alaƙar manzan Allah shi kenan ku daban ne a da sharaɗin matan annabi sallallahu alaihi ne kuma kuna ji tsoron Allah akan wannan ne Allah ya mutu bambanci da sauran mata kun ji can bangaren jini limki bangaren lada limki sai ce falata kada ana bil qawl fa yata ma alladhi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'ruf Allah musu wani kashi na falata falata kada bil qawl ma'ana kakku kakku magana ta kissa nan sassauta magana kamar yin magana ta kisa ta mata ta jan hankali in za ku yi magana ka ku sassauta murya irin da ake ma mai gida kalamomi na sassautawa na kisa ne dai yadda dai ya san mace da namiji take magana ta jan hankali namiji aka ce kasa sassauta murya ga wani a cikin maganarsu ta sassauta murya sai ta ma'ana zai fi karfi marar wanda yake da cuta ta sha'awa ya samu wani kwaɗayin sha'awa ta shige shi shi kuma hadari ne da girma a ce musulmi ya sa masu annaba a ran shi kenan an musu kashen sassafta murya kashe murya kasi haka da ce wa kunna ƙaunar ma'arufa ku yi magana magana sak wadda babu jan hankali cikin ta na mai mun zama ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hijabi ba a magana su gaba da gaba haka amma ana musu tambaya ko ni jawabi min wara hijab to ko daga bayan hijabin aka hana su sassabta murya kasar ka kashe murya su yi magana sak wadda babu jan hankali a cikin wani yawa duk da cewa su aka yi magana su kai tsaye duk mace tana da wannan hukunci na hana ta kashe murya da wani mishi da ba nata ba don an san mata da kwalkwasa da kista za su yi magana magana ce amma a cikin magana suna neman jan hankalin namiji ta wani haramu ne ana kama misali an yi sallama gida mai gida bai wani bayani ya kashi daga mata akwai mata munafukan mata mutanen banza wanda a cikin magana take da wanda ya zo kin na akwai ta magana ta jan hankali a kurin bayanan yanan bayanan kurin kashi da ba sani ba kata yi magana ce wannan ta jan hankali an sani wani sun sani sun yi kuwa sani su matan sun yi kuwa sani kenan kanku yi magana ta sassarta murya dalilin haka abin da ake gudu fiye da ma'allazi fi kalbi marar wanda ke da cuta ta sha'awa zai shi kwaɗan wa kunna ƙaunar ma'aru ku yi magana magana saka wadda babu jin hankali a cikin ta sai allah ce mai komi وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
na'am na Allah ce wa qanna fi buyutikum wa qanna fi buyutikum ku zamana a cikin gidan na masu umarni da zama cikin gida wurin da ya dacewa ga mace nutsuwa da mace cikin gidanta wala tabarrujina tabarrujina da ula kakkuyi huta huta irin ta jahiliya ta farko to nan wakanna fi biyu tukun an san dai ma'anan magana zama cikin gida to ko da huta ta kama Allah ya yi musu hannun wala tabarajar tabarujin jahiliya da kakku huta irin huta ta jahiliya to nan jahiliyatul ula wace ce jahiliya ta farko da ta biyu da ta ƙarshe nan malamai magabata sun samu sabanin magana ana ne wasu ce wani tarihi ne dai tun harkon ɗin adam da kaza kaza yan annabi wannan dai gaskiya tarihi ne ba lawa alam shi da almuhim jahiliya ce kamar da wannan imam shukani ke cewa jahiliya ta harko shine harkon ma'ana da awa kayi musulunci zo ai suna cikin wani hali da musulunci ya same su suna cikin wani halin jahiliya almuhim kunan wanda an san jahiliya su ne suke bayyanar da ado mata dole kowace ce ta jahiliya ne ba musulunci ba kowace ce an ce an samu magana ya zargi wasu musulmi da wace wannan hali ne irin halin jahiliya kenan musuluncin ya zo ma wasu tsaya cikin hali irin na jahiliya ta kwakwan kenan ma'ana almuhimmu dai magana Allah ya karantar da mu hota a tabarruj huta ta gwada ado na mata hali ne wanda ba na musulunci ba wanda yin wahara a yau in ka diba musulunci kada yake ba mace wannan kariya da sutura addini kowanne ne bai gwar bayan a tabarunci huta cikin gwada ado shi ne ba a yau turawa ana ga cigaba ce ba rikice ai shi ne cigaban irin yadda ake zargin mata su gwada don a can da al'adar mamaki na ake duka hore ba musulmi ne ba ta huzo ta gwada dan kunnanta ta gwada wuyanta ta gwada zinariyarta ta gwada kirjinta har ma amma da an ce da ha kuma dan ke ta shiri daga mando daga mando take shiri daga mando a shiri daga mando ta ko duki ne da nawa ke shi wa ai daman daman nan a waje bayan ta a waje daman tun daga nan har baya ka daga ni mata haka suke tun jahiliya wani abin na jahiliya a nan haka suke har a yanzu ba addini mace ta gwada adanta gargajin mata da balin zama matan matan bariki wani babu addini tare da su duk da akwai mata masu karewa amma da yawa an san haka a bariki wai ta isa ce babba ce mai kuɗi ta kan hali a gwamnati a duniya a a talbijin ta gwada adanta nan dinariya ce warwaranta ne tana ana ƙoshinta wannan abu ne na jahilai na kahure yan warku ba min ba ta ci gaba shedan ne ke rodar ku wallahi Allah ke jahil kula aiki na jahiliya ba jahiliya kenan ai an kahure ne ba mata musulma ba ta bayyana gadanta ta bayyana dan kunnanta ta bayyana wuyanta ta gwada sarkarta wallahi aiki ne na marasa imani na kahure ba wata ci gaba amma yanzu kaga mata shedan ta ne kimi zaka kamar ci gaba ci yanzu da mata balle kuma manyan mata masu hali suna kamar shirin ci gaban za ta kalli ta daga za ta gata nan ko ce shi ne isan ta gwada zinariya ta gwada kunanta to irin wuta ce ta jahiliya ba hutar musulmi ba ce ya ku dibi ku dibi hotuna hatta na sauru ku dibi hotunan matansu na da mata a da in hijabi daga matansu suna tsaye suna daga suna daga rigarsu jan ƙasa yake a cikin kiristoci ma babu ganin su wannan race na bature a kiristi ba maganar zir har ma haramun mace ta shiga cikin ta shiga cikin coci ba a kanta a gode ka ji ba zuwa tunan zagani kuma kaya ga manyan kaya a baje ya katon haka ta ba zuwa zagani duwan daga bani shaɗin ya shigo mana amma addini ba maganar zir bayanan da ado wani abu na hali na kahure marasa imani a cikin addinin allah ba maganar zir a kowane addini lalaci ne na shaidan kuma yake wasu daga kamar ci gaba ce har ma wata suna hijira ana kamar ba kauya ce da yawa ana zuwa kuma matan masu ganin balle ya bariki in suna hijira ta tare ga tare kamar ba kauya ce eh kuma ana magana in ba kauyanci ba sai zan zuba ayyuka wata ɗan nijar ana magana turai jika amurka ka je london ka je paris ka ga mata manyan mata masu masu imani su yi da kam ko ina a rihe to ke yanzu a yame ko da magaran kika ce wai bari na magana ke ce ba kauya ke ce ba ƙauya a wani lokaci an yi magana a lokacin aka kawo fitina ta 1 september malamai suka gamu a ingila da horon shi suka yi maganar cewa a hana sa hijabi a hana rihi huska su yan wakuna magana su magana hijabi su su ce na mafan turai su matan can su magana hijabi ba ha huskari da suke ba magana hijabi wannan ba su huska suna ga wajibi suna fata wajibi a huska sai aka ce saboda gallazawa malamin suka suka yi fatawa suka ce saboda gallazawa ya halatta ku buɗe huska ku ba hijabi ba suka hijabi ba huska ake magana yanzu ba magana hijabi ba na sun wuce magana hijabi wannan su huska ake magana yanzu aka ce aka masa fatawa halittin haka suka bala ba a gama ai sai suka ce to wannan al'amari mu muke saba ko muke saba ko malam ki sa hijabi ko katuwa suka ce mu muke sawa da abin zai ba mun doka an yi doka a waren shi don kin allah ta zuwa duni rufi bilin ka ga mace katuwa ta tarihi tarihi huskanta aka ɗaura wata tara a waren shi a gwamnatin wurin shi aka sa wata tara a man duwa ta aka mata a wurin taro da kudin ero ka za ta biya wani mai kudi musulmi ya ce duk tare da aka kamin shi zai biya allah ta yi ɗauka kwanta ya bude ita duk ta hutu ta hutu ta tahi aka tare a jihar jikuna kwan ke shi ikira na a yami ko da magana kina magana wani kauya kenan an wace ba ba kauyanci ba ne ba addinin ka ne haka nan ke musulma addinin ki ne hana ki wuta gwada ado ki gwada kawa addinin ki hana ki ba ra'ayi ba ne ba inda ki musulma ce ki fasa inda kina da imani da Allah kina gudun kake koma ga Allah cikin halin wannan halin jahiliya wallahi ki tuba ki koma ga Allah ki wasa gwada ado warwaro kun dan dan kunne a gwada duniya wallahi laifi ne halin ba sa imani ne Allah ya shirye da mu Allah ya ce kenan wa qanna fi biyutikunna wala tabarjun tabarjun zati ula kau ku zamna cikin gidajen ku kai ku huta irin huta ta jahiliya dan wannan musa ka kana fi biyutikunna ai ba ku ta gaba a wannan an kamata ka kamata tafsirin ka ne kamata wannan qur'ani ne manzan aka sauka mashi iya raye da sahabbai mata annabi su huta mata sahabbi su huta duka sun gida suke suna huta mata manzan suna huta ta kama illa huta a cikin sutura ta musulunci mata mata kuma a cewa kubulin sama ta huta gaba daya wannan addinin musulunci bai hana mata huta ba to musu ta na ka wasu aka sa hijabi an sa hijabi a waje a cikin gida ana sa mai gida hijabi sai ka mana hijabi ba maka da hijabi hijabi na waje na waje ne hijabi da mun na waje ne ba bar na cikin gida ba kenan inda har ba a wuta to ba ka mana hijabi dan mace a cikin gida da mijinta ta san gala ma ba wani da komai ba wani da komai ta mijinta ko da yara an ce a cikin gida mace tana iya dabar sha wani damtsanta kwabrinta kanta ta buɗe kanta a gida ko da ɗiyanta ba lahin komi wata al'ada da wani zaba kamar da gaske wai muhammadu tambaya suke malam kai na abu na iya ambatan allah ko cewa mace wa gida ma ta buɗe kanta malaku suna tsirin albarka wannan shirme ne ba gaskiya bane ba za ka mata mafi yawa abin da ya kawo matsala cewa sai ka mata yan duniya sun mutu waje sun gyara kai sun kona kai namiji iya kallo matarka a gida an ce mata mata buɗe kanta ya cikin duhu ta buɗe kanta haka ne ba domin an ce ba a buɗe kai a cikin gida kiran baka san ba adam matarka baka san ba kan gashin matarka an ce mata buɗewa malaka malaka ya mata tsinuwa kiran ba ta buɗe kanta sam sai a cikin duhu ta buɗe kawai shirme ne a gidanki ki kyashe kanki ki gyara kanki ki buɗe mu gida gani eh da mai gida da iyanki ba da yi suka hadanki suka kanki a gyare kin fishe kin gyara kin sharce kin gyara ba da yin komi ki sa dan kunne sa sarka mai gida da iya su gani babu wanda ya hana dole ana shi ne hana ba Allah hana ba ba inda kai mutu a cikin gidanta inda ake maganar hijabi abu ne za a fita waje ko ko gida da ake fasfartu ko shigowa yake gidan da ba doka gidan malama ba shiga ba doka ko shiga yake wannan gidan da ba doka wannan kuma yake hatara amma inda da ke hidda yanki ne da mai gidanki ke adanki ki tashi kwabirinki damtsanki kanki ba matsala kuɗi ki buɗe yan uwa ku di kwarancewa ta fi malikiya suna magana al'auran mace a ina take al'aura a riya kai da damtse sauransu sai inda ajanabi amma a gaban ɗiyanta ko mijinta babu laifi ko ɗaya cikin ruwan ingantattu ta cikin suna gidan wani nusa sallallahu alaihi wasallam ya yi gidan fatima radiyallahu anha ya je mata da wani bawa da ya je tana cikin sutura ba isa ba tana matsa matsa in dare kanta kwabri sai bude in dare kwabri kai bude tana wahala tana bude in dare kanta kwabri ya bude yace hauna Aisha kace ba kanki Fatima kace ba kanki wahala fada ma abuki gulamiki babanki ne da yaran babanki kace ba kanki wahala kina mana matsa matsa ai kanta bude yake kwabrin take bude ya yace kace ba kanta wahala ubanki ne da mijinki da babanki kenan muharrami ba matsala komi kuma a cikin gidan da annabi suke ta haka ne mata ka ku bakon ku hala ko su ba ku hala sana ku bayanar da adanku a cikin gida a cikin gida matuƙa diyanki ne mijinki ne su da ɗaya ake magana daga wannan damtse zuwa wuya zuwa kai zuwa ƙwabri babu laihi da iya wani wa kai ne uba ba laihi su gani shi ko miji ba shi da iyaka ba abin da bai gani to yanzu bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi magana ga mata masu imani na zama a cikin gida kasu huto na gwada ado irin jahiliya ta warko kuma ya musu umarni wa aqimin salata wa atina zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka wa atina Allah wa rasula ku yi da'a ga Allah haka ku yi da'a ga manzo na Allah yace inna ma yuridu Allah liyuzhiba ankum rijis ahlul bayt wa yutahhirukum tatahira Allah ya so ne ya tahiyar muku da duk wata kazamta zinihi ne wani mugun hali ne Allah ya so ki Allah ya so ne ya tsarkake ku tsarkakewa ahlul bayt nan da wa ake magana ana magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan akwai mas'ala ta magana ta ahlul bayt su wane ne ahlul bait yanzu dai makaranta wannan aya yanzu dai mun ji Allah subhanahu wataala wannan bayani iya bayani da matan babban gida mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kashe rishin zama a cikin gida shi yayi in za a wuta kasu wuta din jahiliya kuma su tsaye da sallah su ba da zakka wa inna Allah rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo na Allah kuma ya ga muku wannan duk wannan bayanin inna ma Allah ya kenan duka manufar abun yuridu Allah an yuzhib ankum rijis Allah ya haka dan ya tiye muku ya kusa muku da duk wata kazamta ahlul ya ku ahlul bayt nabi wa yutahhirakum tatahira ya so tsarkake tsarkakewa sai yake gaya musu wa matsayin ku ta wa zukurna ma yutala fi buyutikum واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا Allah yana jan hankalin su matsayin ku ta wa zukurna ma yutala fi buyutikum min ayatil lahi hikma ku tuna ba irin abin da ake karantawa na ayoyin Allah a gidajen ku sa annabi irin ayoyin su kana alqur'ani a gidajen ku yata wal hikma kaga sunna kenan annabi shi ke sako da alqur'ani yayi bayanin Qur'ani kuma yayi bayanin sunna kenan duk a gidajen ku lamarin addini daga nan yake fitowa nan ne tushe kenan ku daban ne da sauran mata inna Allah kana latifan khabira Allah mai tausasawa ne kuma Allah masani ne gwani akan koyo ne kamata mu tsaya Allah kan tsaro insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته